الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لهدي بيرغوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 434 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan sura suratun nisa'i wadda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana aiki da abun da ayoyinta suka kunsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata gare shi mutane ba za su haɗu cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah tabaraka wa ta'ala sali masallaci suna karanta littafin Allah a ma'anan hadisin kenan kuma suna darasinsa tsakaninsu suna fahimtansa face nitsuwa ta soka a kansu sannan rahama ta lullube su sannan mala'iku su kewaye su Allah tabaraka wa ta'ala kuma yakan ambace su cikin waɗanda suke nasa Allah sa mu samu dacewa da irin wannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ayoyin da suka gabata suna razanar da mu da kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana mana gargadi game da shaidan iblis da bin hanyoyinsa kuma cikin ayoyin mu ke ganin yadda iblis ya tsaya kai da fata yace tabbas shi kuma sai ya bar da mutane batarwan kuma duk hanyoyin da muke amfani da su wajen mu yi aikin alkhairi to ta nan zai zo mutum akwai wani malamin mu yake cewa wani sa'i in kana mai yawan nafila to ta nafilan zai zo mata wani sa'i in kai mai tausayin marayu ne za ka taimaka musu to ta nan zai zo maka wai yaga ya bata maka aiki dai ya zama duk abin da kake ya zama bayi da amfani a gurin Allah tabaraka wata'ala shi abin da shaitan yake so kenan da haka alkawarin sa kenan zai zo ta dama zai zo ta hagu zai zo ta gaba zai zo ta baya to duk irin wayannan abubuwa din abin da kawai yake tserar da dan adam daga su shine yin addu'a da kuma kamanta kokari da kuma ikhlasi ikhlasin niyya shi yafi komai wahala mana mutum ya zamanto duk abin da zai domin Allah yake yi wannan hatta magabata suna cewa sun yi jinyan zuciyarsu akan ikhlasi shekara arba'in sai ce ya yi shekara arba'in yana addu'a yana jinyan zuciyarsa sai ya zo yin don Allah sai shaidan ya ringa sa masa wani abu da haka da haka sai ta kokowa da shaidan to addu'a da tsayuwa da kuma ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala da kuma a bijiro da girman Allah din da tuna kuma tsayawa gabansa suna taimakawa wajen ikhlasi lokacin da mutum yake tuna waɗansu mutane ko ya burge su ko ya tuna wasu al'umma don ya ba su haushi to sai tuna girman Allah sai ga cewa waɗannan su suwaye wanda in ya uwe abu ma ba za su gani ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ko ina mutum ya shiga yana gani to sannan kuma kowane ɗan adam ya ɗauka shi mai kuskure ne kuma tabbas haka yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata dukan mu zamu iya yin daidai zamu iya yin kuskure amma sai dai mun fi ma yawan yin laifi da kuskure ga mutum yana wa'azi yana komai amma a wani bangare guda kuma sai kare yana masa saboda sharri na shaidan cewa ne yana da kokari a guri kaza a guri kaza a guri kaza amma bangare guri kaza kam yana ba da mamaki saboda ajizanci na dan adam amma duka wani abubuwa na kurakurai in akwai tunatarwa insha Allah ta'ala suna gushewa sannan in akwai kyakkyawan niyya da tuba to insha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a ya zamanto ya yafe wa'annan abubuwa muna fatan Allah ya yafe mana bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci abun da ya tanada wa wanda suka bi shedan suka riki shedan ya zama waliyinsu to sai kuma ya bayyana abun da ya tanada wa mu'mini na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya wallazina amanu wa amilu salihati ana hada ta da wancan ayoyin da suka gabata laysa bi amanikum zuwa ayoyin da aka karanta yanzu su kuma dalilin saukan su daban Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci shedanu da abunan matsalolin su da kuma mutane waɗanda suka rungumi shedan suka bi tafarkin shedan sannan ya tabbatar da cewa ma'awahum jahannam makomansu shine jahannam wutar jahannama wala yajiduna anha mahita sai kuma yace wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai imamu shaukani rahimahullah ta'ala yake cewa al-iman wal amalus salih wajibi ne imani ya zama an gwama shi da aiki na kwarai la yakfi imanu illa bil amal yace imani kadai bai isa sai an hada shi da aiki aiki kuma bai isa illa idza kana muwafiqan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka imani yace yana tabbatar da ikhlasi ikhlasi shine yi domin Allah da kyautata niyya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ake nufi kawai cikin yin aiki ne imani kenan sannan al'amalu salih aiki ba zai zama as-salih na kwarai ba sai in ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda suka yi wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum kuma fi qulubikum wa amalikum Allah bai dubi zuwa ga jikinku ko sifofinku abin da yake dubi zuwa gare shi shine zukatanku sannan kuma da ayyukanku to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mutum yana da imani to ya samu ikhlasi yana yin abu domin Allah to sai kuma ya zama to aikin kuma ya yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum zai zama yana da imani amma aikinsa yadda ya ga dama yake ba irin koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba ba da kuma mutum zai zama aikinsa komai ya dace da sunna amma ba don Allah yake yi ba nan ma aikin ba za a karba ba kamar Allah tabaraka wata'ala ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada karkashin wannan malaman tauhidi suka ce sharuɗa ne guda biyu na karɓan aiki su ne al'ikhlas wal mutaba'a wato kyautata aiki da kyautata niyya domin Allah sannan al-mutaba'a yin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa cikin aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ayoyi masu ban tsoro wanda suke magana akan sharrin shaidan da hanyoyin shaidan kai ka ce ba za a samu tsira ba sai wanda kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba to lokacin da hankalin mu'mini ya tashi to sai Allah kuma ya saukar da magana don hankalin su ya kwanta ya yi ambaci cewa wa'incan mutanen ma'awahun jahannam sai kuma ya kira nau'i na biyu sai ce wallazina amanu wa amilu salihati sai ce su kuma sanudkhiluhum jannati to da wannan ne malamai suke cewa shi yasa aka ambaci alqur'ani almasani sunan alqur'ani almasani wa laqad atainaka sab'an min almasani wal qur'an alazim almasani an ambace shi almasani alkur'ani saboda yana iya in ya faɗi zafi sai kuma ya faɗi sauki in yi magana akan dare sai magana akan rana ce wallaili idza yaghsha yace wannan hari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara yace wal unsa to kamar yadda wallaili dare yake da duhu idza yaghsha lokacin da yake duhu din wannan hari hakanan kuma ini shi kuma yake da haske idan ta jalla lokacin da ya bayyano sannan wa ma khalaqa zakara kamar yadda ya halicci nau'in jinsin dan adam mutum namiji hakanan wal unsa da jinsin mutum ta mace to sai ta yadda kuka ga wannan bambance bambancen kowanne da kishi yasa ta inna sa'yakum la shatta haka kuma ayyukan kuma daban-daban ma'ana wannan zai aiki mai kyau wancan zai aiki mummuna wancan zai yi kaza wancan zai yi kaza to in Allah zai magana wani sai alqur'ani yakan yi shimfiɗa da wasu abubuwa wanda za su ganar da kai ayat da take zuwa gaba to Allah tabaraka wata'ala ya am ambaci wannan alqur'ani din an sibanta shi da almasani saboda yana faɗin abubuwa wanda za su tada hankalin mutum sai kuma ya faɗa masa abubuwa wanda za su kwantar da hankalin in yayi labarin wuta hankalin mu'mina ya tashi sai kuma yayi labarin aljanna don hankalin sa ya kwanta lokacin da suka zama wa'incan mutanen sun zaɓi shaidan to sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma sannan suka yi aiki na ƙwarai to sannu duk iluhun jannati da sannu su kuma wa'innan za mu shigar da su aljanna ma'ana gonakai a cikin gidan aljanna ne ko kuma za mu shigar da su aljanna wato gidan da Allah tabaraka wata'ala ya tanada na ni'ima gidan da Allah tabaraka wata'ala ya tanada na ni'ima ita ce aljanna wadda take da hawa-hawa aljanna hawa-hawa take da shi daraja abinan tana da daraja hawa-hawa-hawa wuta kuma tana da zurfi ne ita kuma darakat take da shi wato wuta ita ƙasa ake ƙara yi in ana so a je ƙololuwanta aljanna kuma sama ake ƙara yi in ana so a je ƙololuwanta shi yasa wanda ya tsunduma cikin wuta ya je can ƙarshe sai Allah ya fito da shi da rahamarsa in aka sa shi gidan aljanna in aka zo kafin a sa shi sai ya Allah babu abun da ya saura mun wanda zan ji daɗi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa da zan baka duniya ba da abun da yake cikin ta yace ya Allah annali hada ta yaya zai zama in samu irin duniya sai Allah ya ce a wani mafi kaskanta kenan wanda sai da ya sha wahala aka same shi irin shasha shasha shasha kuma sashi kuma ya ɗanyi kirki-kirki to irin wannan aka tsunduma shi cikin wuta ya ɗau wasu lokuta sannan aka ciro shi za a sashi a aljanna mafi ƙarshen ƙasa a gidan aljanna bayan 'yan aljanna sun shiga 'yan wuta sun shiga Allah ya kiyaye mu sannan mafi kaskanta daga ciki sai ya samu tsira to shine saboda dan tauhidi da aka samu tattare da shi ko kuma saboda tauhidi da aka samu tattare da shi yace yaushe zan samu girman duniya kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ke masa walaka misluha wa misluha wa misluha wa misluha ashara marrat na baka misalin duniya gaba ɗayanta misalin duniya gaba ɗayanta ninkin duniya goma shine matsayinka saboda kai kafi kowa kaskanta a gidan aljanna wanda yafi kowa kaskanta a gidan aljanna shine wanda yake da gurin da ninkin duniya goma duniya fa da mun da yake cikin ta da samanta da kasanta da arewacinta da gabar kudancinta da gabar ɗinta da yammacinta da duk inda kake jin labarin abun da aka tanada na duniya a inda duk kake jiyo labari to ninkin ta goma shine makaskanci wanda ya sha wuta ya yi wa Allah rashin kunya amma aka ji tausayinsa aka fito da shi to shine wanda za a ba wannan ashe kenan wanda ya yi sa'a shi kan ya tsallaka Allah tabaraka wa ta'ala ya samu tsallaka ba tare da azabtarwa ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ta tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a karkashin ita aljanna koramu na giya na madara na ruwa na zuma kowanne Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada wa mutum koramu ne tafki ne kawai ba randa ba ba duron ba ba tankin ruwa a gidanka ba a korama ne kawai gudana take tana wucewa mutum yana so ya sha sai mala'iku su zo su ɗebo masa a kofuna suna tafiya suna masa sallama salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar amince tabbata gare ku saboda hakuri da kuka yi tarawihi ku yi raka goma da daddare bayan kun yi sallan isha a wani wata mai albarka wannan ya wuce a sake wancan wata rana in shekara ta sake dawowa nan ma haka ku kame kanku daga rashin yawan hira da rashin yawan wasu abubuwa ku tsaya kullum sai an yi wannan tarawihin ga doguwar tsayuwa wasu ma sauke alkur'ani suke a cikin ramadan a yi a tsaya a gaji mutum ya juya cikin ya dan gyara ya koma kan waccar kafan ya koma kan waccar kafan me yake nema aljanna a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kai wannan sai mai hakuri mutum ya tsaya ana ta karatun alkur'ani yana ji yana saurare a yi ruku'i a yi sujjada a taso kuma ya kyautata niyyarsa kawai a gurin Allah yake neman lada wannan sai mai hakuri sannan mutum ya dau abun da ya mallaka dukiyarsa ya yi sadaka a cikin wata ramadan ko ya sayi siga ya ba wani ko ya sayi zani ko abuna yadi ya ba waɗansu ko a cikin danginsa ya rarraba musu saboda Allah ya hore masa ya samu damar yin haka ya kokari ya yi hakan kai wannan sai mai haƙuri mutum ya tina wasu marayu ya ɗinka musu wani abu na riga wannan sai mai haƙuri a cikin dukiyarsa ya ciro wani abu ya bayar da abinci a kai gidan wani wannan sai mai haƙuri to wanda duk yayi waɗannan abubuwan domin Allah Allah ya shigar da shi aljanna to mala'iku ne za su rinka masa hidima zai sha giya sai su ɗebo a kofuna sun san cewa zai sha giya idan ya tuna zai sha giyan su kuma Allah sai ya tuna musu cewa su ɗebo giyan su kai masa ba cewa zai ku je ku kawo mun giya ba a wannan ai aiki ne sannan kuma ba bayan gida ba zai bayan gida a gidan aljanna ba ba a bawali ba zai bawali a gidan aljanna ba sannan ba ma mura kuma babu kaki babu majina duwai na abubuwa ne kawai na rayuwar duniya domin jarrabawa a gidan aljanna babu wannan ba zuwa kuma ka sayo takalmi ko kuma yadi kaza kake sha'awa a ai kayi duwa ina abubuwan a duniya yanzu kam Allah ne ke zaba maka Allah ne ke zaba maka ba kilar kamfanin atamfa textile ko wani abubuwa ko MBTX ko wane ne ba a kila ne na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce kilan kuma qaddaruha takdira sai da aka kure iyakan yanda ake so a kera shi aka kera shi babu irin sa a duniya ba a yi shi ba فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر yanzu wannan gidan shine za a ce za a je shi da hargowa ba za a je shi da hargowa ba ai ko gidan duniya in ya keru ba a hargowa in an doso gidan ko ba haka ba to balle gidan aljanna a yi hayaniya kuma a je a shiga a yi handama a je a shiga a yi sata a je a shiga a yi zalunci a je a shiga zai wuya ko a duniya akwai sharuɗa na yin wasu abubuwa sai an yi su sannan ake samun ni'ima ta cika to cikan ni'ima gaba ɗaya kure ta shine shiga aljanna to in ko mutum zai shiga aljanna to sai ya dage a duniya an ce sata ba kyau ka haƙura ga kuɗi nan kana gani za ka ɓoye ba wanda ya gani kuma ka je ka yi amfani da shi sai ka tina cewa a Allah yana gani kuma wannan kuɗin talakawa ne kuɗin talakawa ne amana aka bani aka ce a yi musu aiki da Allah ya ga dama ba ni zai kawo gurin ba sai a kawo wani ya zama shi ne a gurin ba ni ba ni din kuma sai in zama cikin talakawan da in ke gani suke renannu wanda bai da ido kake ganin sai yake tafiya da Allah ya ga dama kai ne zaka zama baka da ido din wanda ka ganshi yana tafiya ba shi da hankali da Allah ya ga dama kai ne zaka zama wannan ya ɗebi ruwan kwata ya sha sai Allah ya tserar da kai kai ba kai ne shi ba shi kuma ba shi ne kai wanda yake zaune ba titi ba abinci a gidansa kuma ba lafiya kuma ga danginsa gidan cikin asibiti ko kuma ga iyalansa cikin asibiti Allah ne ya jarrabe shi da Allah ya ga dama kai da kake cikin mota lafiyar ka karau kai ne zaka zama a asibitin a kwance ba kuɗin magani shi kuma yana cikin mota ashe duk abin da kake gani din Allah ne ke juya su ba don komai ba don ya jarraba ku kai da kake cikin wannan jarrabawa ce shi da yake cikin wancan jarrabawa ce in duk kun dage akan jarrabawan da Allah ya muku sai zamanta kun shiga aljanna Allah ya samu cikin ta tajri min tahtiha al-anhar shi yasa mala'iku sun tabbata sai an yi hakuri ake shiga aljanna a ce maka zo mu raba ka ce a ni ban san ta ina aka samu kuɗin ba saboda haka gaskiya ba zan iya ci ba ni ina kokonto wajen harkan wannan kuɗin saboda haka gaskiya na haƙura da shi kai sai mai haƙuri sai jarumi sai gogagge musamman a daidai wannan zamani a kai kuɗi gidan mutum ya gudu ko a kai wa mutum kuɗi a ce a zo a raba ya gudu sai wanda Allah ya ba shi dacewa amma in ba haka ba kuɗi kawai sai sa mutum ya zo ya zama ɗan baragada ya zama dan baragada ce ga kuɗi fassara mana ita ta zama kaza sai mutum ya karba ya fassara don me don kuɗi suna da bala'i musamman a wannan lokacin namu da ake cike da kuɗi a cikin zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu to wanda duk yayi hakuri ya tsira yana shagon babansa an jira an bashi gadi ya tabbatar cewa an sai da kaza an sai da kaza amma baban nasa baya nan ba zai gani ba babanka ne shi ya aike ka ya dauda wainiyanka ya kuma amince da kai ya ajiye ka a shago aka yi ciniki sai shaidan ya zo ya ce a ɗebi wani abu mana ka sa aljihunka sai ka ce a babana in rasa wanda zan cuta a duniya ma sai babana kuma cutan ma bayan asalinsa ma zalunci ne kowa ma in cuce shi ma zalunci ne kai kafiri wanda ba musulmi ba ka cuce shi zalunci ne kuma sai Allah ya sa ka biya shi ranar tashin alkiyama to ina ga mahaifinka wanda ya haife ka ya ɗauɗa wainiyanka in ya gadawa zai iya saka a shago ba tare da ya baka ko sisi ba amma in shaidan ya shiga zuciyar mutum sai kaji ya zo yana hira a cikin abokanansa ka mu fa gaskiya boss yana takura mu wai babansa ne boss saboda haka boss yana takura su boss yana takura su sai ya ajiye su su ini bai ba su ko sisi ba ka manta lokacin da kake in kai tara da daddare sai idon sa ya bude ya ka hana shi bacci idon ya bushe kenan ba zai sake yin bacci ba sai ya ga kai bacci tukunna yake yin bacci mahaifiyarka ka manta lokacin da kake mata fitsari a jikinta amma ta zo ta wanke maka fitsarin kuma ba za ta iya jefar da kai ba ba za ta maka bulala ba sai dai ta zo tana maka rawa tana girgiza ka duk wannan ka manta wannan yanzu don sun ajiye ka a shago sai ka sace musu kuɗi sai ka ɗebi kuɗi wani sai ya ɗebi kuɗin babansa ya je ya sayi wata katuwar waya ya kai wa wata wacce ba ta da amfani wata ila ko tana da amfani ma dai gare shi shi kaɗai ne wallahu alam saboda haka bai dace ba mutum ya yi haka wa mahaifinsa don haka shi yasa aljanna sai an yi hakuri kafin a shiye ta sai wanda ya yi hakuri ga kuɗin mahaifinsa na ma ba zai taɓa ba yadda baban sai ya sa shi a shago ya ce a jira mun kaza to shi kuma ya rike wannan amana ne in aka yi ciniki gaba ɗaya haka zai lissafa ya ce baba an sai da kaza an sai da kaza in ya ce a kai kuɗin kaza nan zai ɗauka ya kai ba kuɗin babanka ba in baban ya ce kai ɗin kanka tashi ka zauna a guri kaza to da kai da abun da ka mallaka na baban ne sai ka tashi ka zauna wuri saboda haka ka yi haƙuri kenan ba ka ɗebi kuɗinsa ba balle haka kuma mai gidanka in wani ne ma mai gidanka ba babanka ba ne akwai wanda za ka samu dukiyar wani ne mutum ke amfanuwa da ita ba shi da alaƙa da shi ta jini amma alaƙa ta kasuwanci Allah ya haɗa su don haka ya amince da mutum ya ɗora shi akan dukiya bai dace ba ka cuce shi ko ya amince da mutum ya ba shi babbar mota ya ce ka je guri kaza ka yi duk abin da za ka yi da ita sai dai za ka rinka kawo kuɗi kaza a lokaci kaza kuka yarjejeniya ka yadda to bai kamata ka cuce shi ba bai kamata kana can ka ce tayu sun fashe za a canja ko an canja ko an yi kaza ko an sayi kaza alhali ba a saya ba kowa ya ji tsoron Allah lokacin da shi baya nan za ka iya cutansa amma fa ka sani cewa Allah yana nan ya gani kuma kuma za a zo a ji kunya ranar tashin alkiyama kama sai kai hakuri kace kai ba zan yi wannan ba saboda me saboda tsoron Allah shi yasa mala'iku suna jinjira yan aljanna in sun shigo gurin su ce musu ce assalamun alaikum amin ce tabbata gare ku bima sabartum saboda hakurin da kuka yi in ba hakuri ba ya za a yi mutum ya zo nan ya zauna ya jure ya yi shiru yana sauraron mai Allah ya ce yana sauraron mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da yanzu wani yana can gurin da zai samu kuɗinsa amma sai ya ga cewa bari ya yanke lokaci ya zo ya zauna ya saurari wannan abubuwa duka irin wannan abubuwa din hakuri ne da juriya da son lada a gurin Allah tabaraka wa ta'ala salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar daka aljanna tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana karkashin ta khalidina fiha abada za su dawoma cikin ta har abada har abada ba iyaka kenan haka za a yi ta zama gidan aljanna cikin daɗi cikin ni'ima mutum yana morewa babu sallah babu azumi babu wani ramadan da zai zo ya samu mutane yan aljanna ramadan an gama shi a duniya domin an jure yunwa an jure kishirwa domin allah tabaraka wa ta'ala to shikenan kawai an yi wannan an gama a duniya ya kare an kame daga zagin mutane da cin naman mutane da annamimanci da faɗin abun da ba gaskiya da yayata abun da bai tabbata ba duk wannan ka kame saboda kana azumi wannan sai mai hakuri salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da in ba mai hakuri ba a zamanin yanzu zamanin surutu da hayaniya da an fito a ai wane ma kaza wane ma kaza kaza ma kaza a kai ba za ka ce ba sai abin da ka sani ba za ka faɗa ba sai abin da kake da tabbas ba za ka faɗa ba sai abin da yake akwai yardar Allah a ciki ba za ka yi ba sai abin da akwai yardar Allah a ciki ana zagin wane kai ba ruwanka ba za ka zaga ba iya abin da za ka iya shine ka hana in za su hana amma a je a muzanta wani ko a ci mutuncinsa ko a yi duk abin da za a yi da shi wallahi duk abin da ka faɗa a kan wani ko fir'auna ne duk abin da ka faɗa a kansa in ba gaskiya bane sai Allah ya masa sakai yara na tashin alƙiyawa kaga dai fir'auna shine wanda yace shine Allah ko to in ka faɗi abin da ba haka bane a kansa sai Allah ya masa sakai yara na tashin alƙiyawa domin shi bawan Allah ne balle wani mutum wata ma ya haddace alqur'ani watakila ma ya sha yin ibada ba a haife ka ba ya sha yin ibada ba a haife ka ba watakila kurakuransa Allah ya yafe masa saboda wani sirri a tsakanin su da shi baka san sirrin bawa da Allah ba baka san waye wannan a gurin Allah ba ganin mu kawai ganin juna muke yi ba wani kana ganin sa ba a san shi ba a ƙasa wallahi an san shi a sama yana nan yana tafiya inda zai zo wani wani ma ture shi zai ya wuce wani ya zo ya harare shi ya wuce amma yana can mala'iku suna cewa wani wani ga wani can yana tafiya waye wani ga yi can wanda Allah ya ce yana son sa ne kuma yake mu so shi idan Allah ya so bawansa a bayan kasa shela yake a sama yace ya ku mala'iku ce ya rab su dama ba abun da suka sani kawai sai tasbih subhanaka ya rab ce wani dan wani ina son sa ku shaida ina son sa ya rab mun shaida kana son saboda haka ku so shi ku gaya wa mala'ikun kasa su so shi shikenan an gama magana kai kuma kana nan kana kyaman sa a duniya in ka ganshi ka harare shi in ka ganshi ka ci mutuncin sa in ka ganshi ka san kaza ba ka san me shi a gurin Allah to amma in baka yi haka ba gaba ɗaya ba ba za a tambaye ka ba ranar tashin alkiyama misali baka ce fir'auna kaza ba zai fir'auna shine dan dagawa to a ce kai ka gama rayuwarka a duniya har ka gama ka tafi ba ka taɓa muzanta fir'auna ba ranar tashin alƙiyama Allah ba zai ce ma me yasa baka muzanta fir'auna ba domin ba halice ka don muzanta fir'auna ba an halice ka ne don bautar Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud haka yaushe ka bautawa Allah har ka samu lokacin cin mutuncin wayansu yaushe ka bautawa Allah har ka san cewa kai din aljanna zaka shiga Allah ya ba mu sa'a Allah ce wa'adallahi haqqan alkawarin Allah gaskiya ne tabbas ne malaman tafsiri imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce sai Allah ya ƙara ƙarfafa maganar alkawarinsa na shigar da mu'mine aljanna da cewa haqqan alkawarin Allah gaskiya ne tabbas babu kokonto cikin wa man asdaqu min Allah qila wa yake ya kai Allah faɗin gaskiya babu wa yake sai magana magana ta gaskiya irin maganar Allah babu yasa a wata ƙira'a wa man asdaqu min Allah qila ka asdaqu zayan sha'a wartaha ashmula inda Imam Shafi'i ka abuna wa man asdaqu min Allah qila wa ya kai Allah tabaraka wa ta'ala fadin magana ta gaskiya yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna asdaqal kalamu fa inna asdaqal hadisi kalamullah lalle mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayoyi sun kare sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da za a shiga Allah ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab Allah tabaraka ta'ala waɗannan ayoyi malamai suka ce dalilin saukan su shine alfahari da ahlul kitabi da musulmai suka tsaya suna yi karkashinsa malaman tafsiri suka ce ya shiga cikin alfahari tsakanin musulmai da musulmai da junansu ko kuma ahlul kitabi da ahlul kitabi da junansu wannan alfahari din musulmai suka ce mu mu ne Allah ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu khatamun nabiyyin saboda haka mu muka fi ku kusa da Allah kuma sannan mu muka fi cancantan shiga aljanna kuma mu ne muka fi soyuwa a gurin Allah su kuma ahlul kitabi suka ce a ai kafin a san annabin kuma an san annabawan su ne annabi Musa da annabi Isa alaihi assalam doka nahnu abana'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoya Allah a wani guri suka ce wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasari to lokacin da suka faɗi wannan magana musulmai kuma suka faɗi nasu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi yace laysa bi amani wala amani ahli kitab shiga aljanna da kusatuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi amanikum ba ya dogara ne da irin burace buracen ku ba ba wai kawai in kai buri shikenan maganar ta zama haka ba shiga aljanna cewa kai ne ka fi soyuwa a gurin Allah ko ka fi kusatuwa a gurin Allah ba da burace-burace bane wala amani ahlul kitab ba kuma burace-buracen yan abuna ahlul kitabi bane yahudu da nasara mai azawul bayan sheikh muhammad al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa azawul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yake cewa alaysa bi amanikum wala amani ahlul kitab karkashin fassara cewa Allah fadin sarki Allah fadin Allah madaukakin sarki وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى su yahudu da nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasare sai Allah ce tilka amaniyu wannan ita ce burace buracen su burace burace ne kawai daga ƙarshe sai Allah ya saukar da wannan ayoyin sai ce laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab kai ku sani ma gaba ɗayan shiga aljanna ba wai ya dogara ne da burace-buracen ku ba hakanan kuma soyuwa a gurin Allah da matsayi a gurin Allah ba ya dogara ne da wai faɗin burace-buracen ku ba wara amani ahlul kitab ko ba ya dogara ne da burace-buracen ahlul kitab yahudu da nasara ba haka kuma ku junan ku musulmai shiga aljanna da soyuwa a gurin Allah ba ya dogara ne da burace-buracen ku da faɗin ku ba yanzu mu zo misali mu ce mu nan da muka taru a wannan masallaci na jami'ar gombe mu kadai ne mutanen kirki duk sauran kaza kaza ne mu ne za mu shiga kaza domin mu ne ahlus sunna domin mu ne wane ne wallahi laysa bi amani kum wala amani ahlul kitab ku zamanto ku ne na kusa a gurin Allah ba wai burin ku bane in buri ne za mu je zuwa mu ta faɗa amma fa mu tabbatar cewa ba shi bane zaƙin bakin mu ba shi ne ma'auni a gurin Allah ba a zamanin yanzu mutane suna iya auna mutum shi yasa karka damu da shaidan mutane yana zo ce wane yana faɗan gaskiya wane a wane yana faɗan gaskiya ta ya ka sani kawai kai a zaton ka ne a abuna wanda kawai za su ce ma wane lalle mun yadda gaskiya yake faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wahayi ya zo idan wahayi ya zo aka ce lalle wane Allah ya yanke gaskiya yake faɗa sannan kuma aljanna zai tafi magana ta gani to babu wannan kuma yanzu a yanzu babu wannan duka mu lalibai muke yi saboda haka babu sauran wani tinkago babu sauran wani abu in ka ga mutum a bace sai ka ji tausayin sa in zaka iya kai masa addu'an alkhairi Allah ya shirye da shi kai kuma yana shirya kake Allah ya tabbatar da kai to amma al'amarin laysa bi amani wala amani ahli kitab amma yau mun wayi gari saura ka dan mu raba wuta mu raba aljanna ya rayuwar mu ce ba saura ka dan wani ya ce daga nan yayi haka wallahi dan aljanna ne daga nan ya haka bayan aljanna wannan kuskure saura kaɗan mutum ya fito fili ya ce iya wanda suke nan kawai sune yan aljanna amma wane da wane saura kaɗan mu fara kiran sunan mutane mu ce yan wuta ne saura kaɗan mu fara haka wannan kuma bai yiwuwa sai da wahayi wahayi kuma ya yanke tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma ga Allah saboda haka mu yi hakuri kawai mu dawo ga ayoyin Allah mu tsaya inda suka tsaye da mu ka tsaya kawai inda ayoyin Allah suka tsaye da kai in ka wuce gaba za ka je ka ɗau nauyin da ba za ka iya tsayawa a gaban Allah da wannan nauyin ba saboda haka kar bakin mutum ya zama balin zami har ya faɗi abun da ba zai iya ɗaukar nauyinsa a gaban Allah ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu kame bakin mu akan abun da bai tabbata ba sai abun da ya tabbata in akwai maslaha cikin faɗarsa laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab sai Allah ya ce man ya'mal su'an yujza bi wanda duk ya aikata mummunan aiki yujza bihi sai an sakanka masa wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani majibinci ko mataimaki ba koma bayan Allah in dai yayi mummunan aiki sai an sakanka masa da wannan ayan ta sauko Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayan ta sauko kawai sai aka ga ya fadi ta kan bayan sahabbai kawai sai kowa ya fashe da kuka kowa kawai sai rinka kuka Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kullum dakala ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a rasulillah ra'aytu rasulullah ma'a Abi Bakar wa Umar kai hatta ambato idan za a yi inda za a ambaci sahabbai sunayen sahabbai zaka ji farkon wanda ake fara kira Abu Bakar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wani shinge ya zo ya zauna a bakin shingen bayan ya biya bukatarsa ya abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yace la akulanna ko sa akulanna bawwab rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yau zan zama mai gadin kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ne dan iso iya farin ciki da wannan ya tsaya a bakin kofar shingen in wani ya zo ma sai ya yi sallama manzon Allah ya bada izini sannan shi kuma shine zai je ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon wanda ya shiga shingen shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biya bukata yayi alwala ya zo ya zauna a tsakiyar shingen akwai rijiya sai ya zira kafafuwansa ta ciki ya zauna ya ce muna zaune sai muka ji sallama sai na je na ce waye ya ce abubakar wanda na biyu ka wanda Allah ya kaɗo hankalinsa ya zo wannan gudun shine abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yunwa ta kama shi tsakar dare ya kasa zama a gidansa ya fito saboda tsananin yunwa yana zagayawa a cikin layukan garin madina sai ga wani baki baki ya duba sai ga cewa alamar mutum ne yana isowa fa idza huwa abubakar radiyallahu ta'ala amma ana cewa wannan ayan ta sauko Allah ya ce man ya amal su'an yujza bihi wanda duk ya aikata mummunan aiki za a sakan ka masa sai ya kwala ya fadi kawai akan bayan saboda mai saboda tsananin tsoron Allah ji yake kawai za a tsaya a gaban Allah ya samu matsala mu kuma fa a yau kawai sai ka shirya ka ci abun da kake so ka sha abun da kake so hanka tana hura ka AC yana hura ka gefe ruwan sanyi can an jima abinci da ka dan yi motsi ka dan abinci duk gawa ɗaya mu gamu nan da tumbi a gaba ka baɗe kula kula sannan kuma muna so mu raba aljanna mu ce wane ne dan aljanna wane dan wuta anan bai dace ba ya kamata mu lura da wa'ancan sahabba man ya amal su an yudu da bihi mutum yayi kwana abubakar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tala'ati shams wala gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min abi bakr as-siddiq ba a taɓa samun rana ta fito daga gabar ta yi yamma ko daga mafaɗanta daga mafudanta zuwa mafaɗanta ba in dai ka cire annaba da manzanni to rana ba ta taɓa haska wani mutum sama da abubakar siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce cewa abubakar fil janna abubakar dan aljanna ne wa umar fil janna umar dan aljanna ne wa usman fil janna usman dan aljanna ne wa aliyun fil janna aliyu dan aljanna ne وطلحة في الجنة طلحة دان الجنة وعبد الرحمن في الجنة عبد الرحمن دان الجنة وسعد في الجنة سعد بن أبي وقاص دان الجنة وسعيد في ال... سعيد ne ya rawaito hadisin shi ya kai sunansa can karshe yace sai na ji ya ce sai shi yana kunya saboda kunya irin na sahabbai bayan ya kirga guda taran sai ce sai kuma ya cika da cewa sai na ji ya ce damu ne ba yanzu ai ni na fiye ruwan saboda haka akwai matsala a rayuwar mu akwai matsala a rayuwar mu wani kawai zai zai ba da labari mu waka kira mu ai ka san dama Allah ya san niyyar mu saboda me ta a yanzu ma mun kusa mu faɗi haka balle an kira mutu Hudayr radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake tafiya a runduna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta bai bashi guziri ba Allah fa yace ya aka taso mala'ika fa daga saman sama fa min fauki sabai samawati wal ard Allah ce je kaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta da Hudayr bai bashi guziri ba Hudayr bai tsaya yana cewa ya manzo Allah baka bani ba sai ya shiga cikin runduna kawai yana tafiya ya ce la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ni'mal zadu hiya ya rabb yana tafiya Allah ce kai tashi kai mala'ika je kaka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta amma a ce ina gaida Hudayr in ji Allah ba Allah ya ce yana gaishe ka yo kasar gombe ka taka ta ba sai ka ji kawai kana tafiya akan akan sama ne ko akan menene to mun saboda alfaharin da muke yanzu yana ba mu mamaki yadda muke alfahari yanzu ba mu je ko ina ba ba mu yi lalace ba inda za a zo a ajiye mu wallahi a yi mana hisabi hisabi na Najeriya ma kawai a yi mana hisabin Najeriya a ce jiya cefanen gidanka da me da me kai rannan kudin da aka tara aka ce a kai guri kaza da me da me kai wane da aka karbo kayansa ran kaza ga watan kaza an biya shi wallahi da za a zo a mana wannan hisabin a yau sai ka ga mu mun zama fanko sai ka ga kaman ba mu bane sai ka ga mutum kawai zufa yana fitowa ga 8 balle hisabi gaban Allah haka ake cewa wa'annan mutanen suna ganin man ya'mal su'an yujza bihi mutum yana faruwa akan bayansa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala duk matsayin da yake da shi dinna gaba ɗaya fa kofar rayyan fa Allah tabaraka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kofar rayyan in ka cire annabawa wanda zai fara shiga cikin ta Abubakar ne radiyallahu ta'ala an amma Allah ya ce man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk ya aikata mummunan aiki komin kankantarsa yi juza biki sai an sakan ka masa kawai sai ya falas a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi kawai yana faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bika ya ya ababakar siddiq me ya same ka ya abubakar siddiq sai ya farfado ya ce ya rasulullah Allah ya ce mana zai sakan ka mana duk abin da muka yi mummuna Allah ya ce sai ya sakan ka mana waye ya ce je gaban Allah ya tsira ya rasulullah cikin mu ba mai tsira kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abubakar kamar yadda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito yace saddidu wa qari ba haka al'amarin yake ba ko hakura saurara ka ji yadda abun yake duk wani kaya da mumini zai taka a duniya ko zazzabi ko kuma abu na bacin rai da zai same shi ko wani jarrabawa gaba ɗaya wannan abun sakayya ne game da mummunan aikin da ya aikata saboda haka mumine gaba ɗaya a duniya ake musu sakayya haka kawai ka ji ranka ya ɓaci haka kawai mutum ya yi tuntube wa hatta nakbata abunan hatta tuntube awi shauka ko kaya da mutum zai taka duk gaba ɗaya irin wa'annan kafara ne ma'ana sakamako ne na abun da ya aikata na mummuna ne da haka idan mutum ya sha zazzabi sakamako ne kafara ne in mutum ransa ya ɓaci haka kawai wani abu ya ɓata masa rai kafara ne a cikin abubuwan da ya aikata lokacin da ya faɗi wannan ya ce fa kabbara sahaba sai sabai suka yi kabbara Allahu akbar anan ne sabai suke kabbara ba in an muzanta wani aka faɗi ko wani abun da ba tabbas ba ma shikenan a tsaya ana kabbara sai kai wai ka tsira ba a ina ka tsira baka mutu ba lafiya kalau saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihat wanda ko duk ya aikata aiki na bare min zakarin aw unsa ko namiji ne shi ko ta mace ba a ce min gombawa ko min abunan kanawa ba a'a min zakarin au unsa kuma aka ce wa man man din nan tana istighraq dukkan kowa duk wani mai hankali mutum ya shiga ciki kenan duk wani mukallaf tufidu al-umum wannan man din tana daga cikin siyaghil umum saboda haka amun ne duk wani dan adam kawai wanda ya amal min salihati yayi aiki na kwarai a garin ku yake ko ba a garin ku ba a masallacin ku yake sallah ko ba a masallacin ku ba gurin tafsirin ku yake zuwa ko wani gurin tafsiri yake zuwa a anguwar ku yake ko ba a anguwar ku yake ba yana magana da ku ko baya magana da ku harkar sa yake yi daban ko harkar kuke daban in dai yayi aiki na kwai min zakarin namiji ne shi au unsa ko ta mace wa huwa mu'minun alhali yana mai imani yana yin aikin domin Allah to fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna naqira yan aljanna kenan Allah ya ga mana suwa yan aljanna wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ne ko ta mace kuma yana mai imani ma'ana yana ikhlasin aikin domin Allah tabaraka wa ta'ala to fa ulaika wa innan ko su nawa ne ko su waye su ko a ina suke ko a garin ku ko ba a garin ku ba ko a gidanku ko ba a gidanku ba ko a cikin masallacin ku suke ko ba a masallacin ku suke ba ko a jama'ar ku suke ko ba a jama'ar ku suke ba in dai sun yi aiki na kwarai suna masu imani wallahi fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan sune za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su koda da nukura ba naqir shine digon bayan kwallon dibino idan ka ɗauko kwallon dibino in ka duba doron bayan kwallon dibino wani daga cikin kwallayen dibino za ka ga wani ɗan rawun hakan nan kamar ɗan rami ɗan gurbi hakan nan wannan shine naqira Allah ce ko misalin wannan ba za a zalunce su ba akwai fatila fatila kuma Allah ce wala yuzlamuna fatila fatila kuma shine abunan sililin fari din nan wanda in ka duba kwallon dibino ta gaban sa akwai wani rami haka nan to cikin rami hakan samu wani dan sililin kaman zare fari haka kwance wannan shine fatila akwai kuma kitmir Allah ce ma yamlikuna min kitmir ranar tashin alkiyama ko misalin kitmir ba wanda isa ya mallaka wannan kitmir kuma shine in ka duba kwallon dibino akwai wata yan riga fara wadda take rufe kwallon dibino din wadda ita ba a ciki wannan ita ce kitmir wannan kitmir wannan yan riga din wannan fatila wannan dan zaren da yake tsakiya wannan naqira wannan dan ramin da yake doron ko wannan ba za a zalunce su fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira Allah ce wa man ahsanu dinan wane ne ya fi kyautata addini ya yi aikin da ya dace mimman aslama wajahu lillah daga wanda ya mika wuyarsa gaba ɗaya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da aka ce ya yi duba yake mai Allah ya ce in ku Allah ya ce a yi iya abin da ya sa a gaba kenan shi yake yi wa huwa muhsinun yana kuma kyautata aiki din saboda ya san Allah yana ganin sa wa ya fi wannan kyawun aiki wattaba'a millata ibrahima hanifa kuma sannan ya bi tafarkin annabi ibrahima hanifan tafarki mai kake malaman tafsiri suka ce Allah ya ambaci annabi ibrahima ne anan saboda shine baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya tabbatar cikin alqur'ani inna awlan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu sai ce wa hadha nabi lalle waɗanda suka fi kowa kusaci da annabi ibrahim ranar tashin alkiyama lallazina tabauhu tabbas su ne waɗanda suka bi shi sai ya ce wa hazan nabiyyu da wannan annabi din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka idan ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi to ka bi annabi Ibrahim ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas wannan ke nuna cewa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin annabi Ibrahim ne عليه السلام التي واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya riki annabi Ibrahim ya zama majidadi. Khalila malaman tafsiri suka ce Khalil wanda ya zamanto zuciya ta ɗanfaru da shi iyakan ɗanfaruwa shine Khalil. Allah tabaraka wa ta'ala ya riki annabi Ibrahim shine majidadinsa wa inna awwal al-khalaiqi yuqsa yawm al-qiyamati Ibrahim. ran da za a tashi tsirara ranar tashin alkiyama farkon wanda za a ba wa riga ya sa shine annabi ibrahim alaihi salam maji dadin allah amma duk da wannan matsayin da yake da shi ibrahim khalilur rahman ya gina ka'aba da hannunsa ɗansa annabi isma'il yake taimaka masa yake ginawa amma yana gama ginin ka'aba bai zo yayi alfahari ya ce haƙwa yau duk duniya akwai wanda ya gina ka'aba sai a cewa ke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah karfa mana wannan aikin Allah ne ko ya aiko mala'ika ya ce je ka ka gina Ka'aba ne ya zo ya gina Ka'aba mala'ika yana ce masa dora dutse a guri kaza dora dutse a guri kaza da haka ya dora har ya gama ɗansa ne kuma yake taya shi babu kuɗin haramun a ciki ba a yi kwangilan abun ne aka gina ba a ginawa kawai yayi ko ba a san masa ne daga kwangilar ba a tsantsar kawai umarni ne daga Allah mala'ika ne ke nuna masa mu kuma ba a yanzu idan ka zo zaka samu a ce to a dan buɗa masa saboda ya samu je kaka gina kwalbati kaza ko je kaka gina kaza kuma ka zo kana alfahari ana magana kana tabbara wai an muzanta wani annabi ibrahim alaihi salam gina ka'aba yayi amma sai yake cewa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله karba mana wannan aiki saboda Allah ya yarda da aikin sa fa inda ya taka ya gina dakin ma Allah ce wattakidu min maqami ibrahim musalla in ka je kai tawafi in baka yi raka'atai tawaf ba ka bar makka sai ka yi yanka ma'ana in baka yi raka'a biyu a setin inda annabi ibrahim ya taka ba har yanzu gurbin sa yana nan dutse ne ya taka da kafafuwansa amma sai gashi kafafuwansa sun fito da gurbi akan dutse wanda sabanin al'amari ba da ka taka dutse fatar kafar ka ta iya huda dutse amma nasa annabi ibrahim alaihi salam Allah ya bar shi don ya zama aya ga mutanen baya har yanzu in ka je gurin zaka gani kuma ka ce wattakhidu min maqami ibrahim musalla amma bai zo yana alfahari ba saboda neman yardar Allah ana iya in dai aka yi abinci mai daɗi a gidansa to baya iya cin abincin yakan yi sama da kilomita goma ta arewa da gidansa yana neman ina zai samu wani ya zai dan taba wannan naman don ya samu lada a gurin Allah in ya rasa sai dawo ya yi kudu da gidansa sai ya yi kilomita da yawa yana nema in ya rasa sai ya yi yamma da gidansa in ya rasa sai ya yi gabar da gidansa in ya rasa sai ya zo sai ya bude zai sai ta kai in je gaban Allah na ci wannan na koshi zai sake tashi sai ya rufe ba zai dandana ba a yi ta yi a yi ta yi har ya bada titiyan ko ba ko ya shigo garin a samu tukuna sai a zuwa ci shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mattakhadha Allahu Ibrahima khalila illa li it'amihi ta'am wa isha'ihi salam wa qiyamihi bil layli wan nas niyam Allah tabaraka wa ta'ala bai riƙe annabi Ibrahim ya zama khaliluhu ba sai don kasancewarsa yana ƙoƙarin himma wajen ciyar da abincin da yake da shi musamman in an yi abinci mai daɗi amma mu in an yi abinci mai daɗi kowa ya san yadda muke yi amma sai dai za mu zo mu yi ihu a yi kabbar mu ga 'yan aljanna a ganin mu Allah ya sa mu shiga aljanna saboda haka mu mai da hankali mu zama musulmai na kwarai mu gyara hankalinmu mu kame bakinmu akan abun da bai zama wajibi mu faɗa ba duk abin da muka faɗa mu sani za a yi mana hisabi a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan sannan Allah ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard in kace ku ne za ku shiga aljanna ko kace jama'ar ku ce kawai za su shiga aljanna ko kace mu zance wasu zaka yi to sai Allah ya kulle bakin kowa Allah ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai gaba da yana Allah ne aljanna ta Allah ne kai saka ce sai suwa ne za su shiga saboda haka baka yi ta ba walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ba wanda yake ce zai alƙawarin shigar da suwa ne aljanna wallahi bai yi ta ba kowaye shi komin matsayin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa'inda ya yadda Allah ya yadda da su za su iya yin ceto ranar tashin alƙiyama da yawa ma ba su san kansu ba sai ranar tashin alƙiyama ne za su ga kansu amma da kawai mutum zai yi tinkahu babu wannan ko yana jin cewa shi mai matsayi ne ko kuma ya kai wani gwarzanta wajen ibada wannan kuskure zai iya kai mutum da kafirci in ya faɗi haka in yace zai shigar da su wani aljanna ko duk wanda ya bi suka bi shi zai shigar da su aljanna kafirci ne in aka yi masa wa'azi bai dawo ba ya kafirta domin Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya ce masa gadara da aljanna don haka yace musu yace mana walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah kadai abin da ke cikin sammai da kasa gaba ɗaya na Allah ne ba na kowa bane ba wanda ya sai iko da shi وكان الله بكل شيء محيطا الله تبارك وتعالى يا كسنتي Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah kadai abin da ke cikin sammai da kasai suke wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita kuma Allah ya kasance muhitan ya kewaye komai da iliminsa duk abin da ake a duniya Allah yana gani ya san mutumin kwarai ya san wanda ba na kwarai ba Allah ya samu cikin mutanen kwarai Allah ya samu gidan aljanna Allah ya samu zama masu imani masu aiki da abin da suke faɗa ko suke jin ake gaya musu wallahu ta'ala alam Allah ya samu na rayu gobe za mu ci gaba daga inda aka tsaya
ina da yin dukkan musulmai zuwa wato majalar da karanta da cikin kafiran wacce za a gabatar ranar shan shida da watan jula da su bakwai ga watan jula da su bakwai da su yi da su da misali karfe goma na safiya wato wannan jariya wacce hafi tsokkari na wani gaba babban rubutu da gabatar da lantar shi a ƙarshen al'ummar lafiya ko kuma kallon kif sa'adar ne mai kuma
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wata tambayan idan aka yi sai ka ji dama an daina yin wa'azin da ake yi amma ina ba za a daina ba saboda in wani bai amfanu ba wani zai amfanu kuma sannan za a samu lada in an dace insha Allah Allah ya samu dace sai an yi gaba sai a dawo baya kaga yanzu misali kallon fim ba yake yi har yayi mazi me kai mai azumi kuma me alakan mai azumi da fim kullum muna tunatar da kanmu karatun alkur'ani ibada yin abubuwa wanda za su samu za mu samu wataƙila dace a gurin Allah tabaraka wata'ala mutum ko ya zo yana tambayar mu yayi mazi yana kallon fim yanzu me zaka ce wala wala ka sai ka bar shi kawai yayi mazi yana kallon fim azumin sa ya kare kuma da ya kamata in dai mun gan shi ma ya kamata a ringa tana da wani guri na na horar da mutane da tsare su a wani guri sai a tsare shi kawai a wani guri sai ya gama azumi saboda ba zai ga fim din ba ba zai ga komai ba kawai a ringa kawo masa butan alwala in lokacin abin nan suhur yayi a kawo masa in lokacin buɗe baki yayi a kawo masa tunda shi dan kallon fim ne jarabar fim har ta sa a azumi ma shi sai ya kalla kuma har yanzu yana mazi kuma ya turo tambaya to Allah ya tsawai saboda haka azumin ta ya karye
eskiden yani bir o genel bir o bir o sağ insan wanda bayan wannan da ne ko ba ko ya kawo shi da biya da don ne ko ba ko ba to bayan ya ne bayan gida sai kuma da bayan ya yi abu da ya gaba da gida ko shi ne da ya kada da bayan ya ce ya ga ko bayan ya
ya faɗi gaskiya kawai azumin sa ya kare saboda abinan shedan a cikin sallah mutum ya tsaya yana sha'awa a cikin sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana subtilat shayatin in idza dakala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa subtilat shayatin an daure shedanu saboda haka shi ma wani karamin shedan ne in bai gama in ba shedan ba har a sallah dama ba a sallah bane dama ba a sallah bane ya jino sai mu ce to shaidanan nasa tukuna watakila to amma a sallah kuma abinda ake so a tino Allah a bijiro da girman Allah tabaraka wa ta'ala mutum yana tsaye a gaban Allah kuma a cikin wata Ramadan kuma yana azumi amma ya suma tunanin wasu sha'awa ya ce ya fita ya je abu ne ya je bayan gida ya yi fitsari sannan tukuna sai ya gama zai ya gaya mana kawai ya gama zai yana abu nan ok a ci gaba saboda haka kawai ya ga mazi don haka ko kuma da kada koyar abin a kula gobe Allah kuma ci gaba yi saboda haka wannan abin da za a ce kawai shine Allah Allah ya sa mu dace sannan wannan tambaya din shi ma azumin sa ya kare ya riga ya karya azumin sa a cikin sallah mutum ya karya azumi bai dace ba haka dole ne a ji tsoron Allah shi yasa wata rana an yi wa an yi wa Sheikh Jabir Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala yana na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa har yanzu yana rayi dottijo ne wanda ya tsufa sosai ai shekaru da yawa Sheikh Abubakar Al-Jazairi eh Abubakar Jabir Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala yake cewa aka ce masa wani ne ya zo yana tawafi wai sai al'auransa ta motsa kawai yayi mazi ya ce shaidan ne a gurin ya ce a gurin dawafi wurin kewaya ɗakin Allah a ce mutum kawai ya tsaya har ya zama ya abun nan to saboda haka mutane ya kamata kar a yi irin waɗannan abubuwa din kullum mutum ya bijiro da girman Allah in ya riga ya shiga sallah Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu wallahu ta'ala alim amma dai azumin sa ya kare
sai masu tambayoyi a addu'o'i kai masu neman addu'o'i daga malam da kan faɗin kuma musulmai akwai wanda yake so a sanya shi addu'a Allah ba shi sa cikin jarabawa yana karatu SCE suna da ba su koma jarabawa sannan akwai wanda ya ce malam da yan kuma musulmi su sanya kaninsa cikin addu'a domin yana shaye-shayen miyagun kwayoyi Allah ubangiji ya sa ya daina sannan wannan ya ce shi ma dan uwansa shi ma yana ta'amuli da waɗannan miyagun ƙwayoyi sa'an akwai masu neman kasa addu'a Allah ya baka sa'a jarabawa ta neko da waye sannan akwai wanda yake ɗansa yana fama da jinya da rashin lafiya yana fata sun yi addu'a Allah ya bashi lafiya
dukkan wa'annan yan uwa musulmai da suka turo suke bukatan yan uwa su tasu cikin addu'o'i muna fatan wadda dan uwansa yake yawan shaye-shayen miyagun abubuwa Allah ya sa ya daina Allah ya ganar da shi gaskiya ya ganar da mu dukan baki daya Allah ya samu daina abin da muke na kurakurai da wanda kuma suke jarrabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara wanda suka yi neko da waye su ma suna bukatan jarrabawa ta zama mai kyau Allah ya ba su nasara ya ba su sakamako mai kyau wanda za su fara jarrabawa a makaranti su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara kowa da irin bukatar da ya ambata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya sanya alkhairi a cikin bukatun namu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وعاتق رقابنا ورقابهم في هذه اليو- في هذا اليوم المبارك وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك